أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله mun karanta a darasin da ya gabata yaskun sadiq min waw waya wattasala wa min wurud ariya فيأني الواو قلبن مدغما وشذ مطاع غير ما كبر سما وودا يا kowannen su inda riga dan uwansa da sukuni to za a yi mayar da waudin ta zamo ya misali sayyidun asalinsa sayyidun sayyidun sayyidun a nan ya tari gawo to sai a mayar da wautin ya sai a islami a ce sayyidun haka nan hayyinun asalinsa haywinun a nan ma ya tari gawo sai a mayar da wautin ya sai a islami a ce hayyinun misali kuma rigaya wau idan ka ce layyun asalinsa lauyun lauyun wau ta riga ya da sukuni sai a mai da wau din ya anan ma sai a yi da za mu a ce layyu haka nan ka ce tayyu tayyun asali a tauyun nan ma wau ta riga ya sai a mai da wau din ya sai a yi mata idrami a bisa sharuɗan da muka karanta guda biyu wattasala ya kasance a haɗe suke a hudaya waudaya ɗin sannan kuma wani urudin arya sannan ya kasance a wannan waudin asliya ce yaɗin ita ma asliya ce misali don kace jayan in kace tawan a kowannensu daga nan ba na asali ba ne na nakali ne dukkan da wannan kamar yadda muka karanta a baya ya ce in kaga wani haka shaz ne ba fiyasi ba ne shi ne washazza mota gaira ma kaduru sima min ya ina wawun bi taharifin asil alifa nibdil ba'da fatihin mutasil in fubrika tali kowanne daga cikin ya da wawu bi tahrikin usi kowanne ya zo da wasali na asali wasali na asali ba wasali ba ne wanda ya samu aribi alifan nittil kowannen suka canja shi da alif ai ibidil alifan yayi awwawi bi sharti tahrikin asli kamar yadda ya kowannen su kamar yadda shi alif amma sharadin ya kasance kowannen su yana dauke da wasali na asali misali wau kamar baya a sai ka ce ba a sai kamar yadda ya ɗin alif ka ce ba a misalin wau kuma kawala ko jawala sai kamar yadda waudin alif ka ce kala kuma a nan kowanne daga cikin sun kace baya a yaɗin tana da wasali na asali in ka ce kawala waudin ita ma tana da wasali na asali amma idan ka ce jayal ko tawon misali ba zai yi kamar yadda jayal ta zamo jala ko tawon ta zamo tama ba saboda jayal din asalinsa jayal ne haka mai da musulun hamza zuwa ya sai aka ce jayal tawam din asalinsa tawam ne haka mai da musulun hamza zuwa wau aka cire hamzan a kowannen su sai suka zamo jayal tawam saboda ba zai yiwu bayan wannan ilali na nakal da kai musu ka zo ka kara shigar da wani ilali ka ce jala ko tama ba saboda ba a shigar da ilali guda biyu cikin kalma daya sai in ta kama a nan kuma ba ta kama ba su shi yasa ya ce ki taharikin afi idan harakan wasalin da ya take da shi ko mo take da shi ba wasalin su bane ba nasu bane wasalin wani harafi ne kamar hamza aka ko aka ba to ba zai yi ba mayar da wannan ya kowa din kowannen su da zama alifa shi yasa yace ba'a da fatihil muttasil sannan kuma sharadi na biyu bayan wasalin ya kasance nasu ne na asali kowannen su ya zo bayan fataha wanda yake muttasil kowannen su ya zo bayan fataha muttasil in ka ce baya'a ya ta zo bayan fataha in ka ce kawala wau ta zo bayan fataha shi ne ma'ana ba da fatihin muttasil kan wannan fataha din yana nan a haɗe da yaɗin yana nan a haɗe da godin kenan sharuɗa ne guda uku zuwa fudu sharadi na farko bi taharikin usul haraka na asali banda haraka wanda ba na asali ba jay'an ya zamo jayan tawam ya zamo tawam sharadi na biyu da su zo kowanne bayan fata sharadi na uku wannan fata din ya kasance muttasil ne a haɗe ne da kowanne daga cikin sharaɗi na kudu shi ne irfin zikatali idan wasalin da ya zo a bayansu haraka ce haraka ce ku buɗe mana ku buɗe idan wasalin da ya zo a kowanne daga cikinsu haraka ne kamar idan ka ce baya a ainihin ɗin yana da haraka mana yana da yana da yana da in ka ce kawala lamun din yana da fata wa in sukina kaffa ilala ghairil lami ay kaffal kaffal iskanu ilala ghairil lami amma idan musalin da yake biye da su sukuni ne to a wannan lokaci wannan sukun din zai hana ilalin din duk abin da ba lamba ba abinda ba lamba yana nufin aini a nan saboda ilalin da duk ake magana a kai yana daurani yana kai kawo tsakanin aini ne da lamu tsakanin aini da lamu su saboda haka a sai ya hana ilali a duk harafin da ba lamba duk harafin da a wazani ba lam ya zo ba a nan yana nufin ayyano kenan da sun misali idan ka ce idan ka ce bayan in ka ce bayanun ya dinnan bayan ta'alif ne ne sukun in ka ce tsawilun mawzin bayan bayan sa ya ne ne sukun alif harful maddi ya harful maddi saboda wannan ya na bayanun ba zai tafi ba ba za mu shi ilali ba maudun tawil ba za mu fi gadi ba saboda sun rasa wani sharadi cikin wannan sharuda kowannen su wasali a fataha da aka muka fada kowannen su bai zo daga baya ba su kunne ya zo a bayan su abin da yasa ya ce ilala ghairi lami su kunnen zai hana ilalin ilalin da ba lam ba yana nufin idan lam ne ba zai hana ba shi yasa ya ce wannan mafhumi ya kawo ya ce wahaya la ayyukaf iladuha ita lamɗin ba a hana ilalinta bisakinin idan ta zo da sukun abin da ake nufi da lam a ya ya'un da wawun ne a wazani sun zo lam sun zo harafi na ƙarshe misalin ya za ka ce yafshayuna yafshayuna asali yaksha daga khashiya yaksha fi'ili ne yazo babin fariha yafrahu khashiya yaksha haka nan kace maha yamha maha yamha maha yamha to idan kace khashiya yaksha kace maha yamha kowanne ka zo ka sa masa wawu jam'i zaka ce yaksha yuna yaksha yuna wannan alif din yaksha din zai juye koma yaɗinsa na asali ya ce nuna sannan alif ɗin yamha ɗin zai juye zai juye ya koma a wauɗin sana'asari zai zama yamhawuna yamhawuna to a wannan lokaci ilali zai taɓa wannan yaɗin yafshayuna da yamhawuna zai taɓa su yaɗin yafshayuna ta zo lamni haka wauɗin yamhawuna yamhawuna nan kuma ya zo ya ko kuma ka ce a yamhawuna yamha yamhawuna yamhawuna to wau din na yamhawuna ko ya din na yakshawuna ilali zai shige su ma'anar shigan ilali kowanne daga cikin su za a mayar da shi alif bayan an mayar da shi alif sai a cire yakshayuna sai zamantu yaksha yaksha yaksha yaksha to sai a cire alitike zamu yakshauna yakshauna saboda idan ba mai da shi alif ba to ba zai yi a cire shi ba yakshauna yamhawuna kuma sai a mayar da wautin ita ma ta zamo alif yamha sai a cire alifin yamhauna yamhauna cire su din shine yi musu ilali kenan a nan wasu suna cewa an cire su kai tsaye ne yakshayuna yakshayuna aka cire yaɗin kawai sai zama yakshauna yamhauna aka cire wa mai zamma ya zama yamhauna wasu kuma suka ce bayan an mayar da su alif ne aka cire liltiqa'i sakinin saboda in aka ce yakshawna sukuni biyu ya haɗu yamhawna sukuni biyu ya haɗu sai aka cire alifin a kowanne alifin na farko ya ce aka mai da ita alif yaksha yuna alif ta biyu yamha wauce aka mai da ita alif sai zamo yam haula saboda haka kowanne daga cikin yada waudin da muka yi magana aka cire su yakshayuna ya zama yakshauna yamhauna sai ya zama yamhauna to kowannen su lam ne ma'ana a wazani ya zo harafi na karshe lam saboda haka wannan shi ne ma'ana wato zai hana ilali harafin da ba lamba harafin da ba lamba ainu ainu shi yake nufi ainu ba wazani kamar da muka yi bayani kace bayanun tawilun yadin ita ce ainu saboda wazanin bayanun fa'alu in kace tawilun to waudin ita ce ainu wazanin tawilun fa'ilun wudin ta zo wajen ainu kamar yadda yadin ta zo wajen ainu to wannan zai hana ilalin saboda sukuni ya zo a bayan amma idan idan sukuni ya zo a kan lamni to ba zai hana ilali ba kamar ya ya shauna a cire alitin yamha yamhauna a cire alitin yintika isa kire saboda haɗuwar sukuni biyu biyu shi ne ya fito da mafumin gairin lamidin shi ne ce wahaya layu kafu ilaluha bisakinin gairi alif a nan da ya fi ne ta ce bisakinin gairi alif gairi alif din shi ne gairi alif din a shi ita ce wau da ya da muka yi magana an yi ilalin wau a yam hauna yadda muka yi bayani an yi ilalin ya a ya shauna yadda muka yi bayani amma idan alif ne a bayan to ba za a yi ilalin ta ba shi ne za ka ce ramaya rama ramaya ramaya ba za ka yi ilalin ya din nan ba sai ka bashi da fatansa ramaya in an ce ilali taba harfin illa ka canja mishi sura ko ka dau wasalinsa ka ba wani abu ko ka cire shi shine ila in an kace ce tafhir kuma kyale harful ila shine tafhir kenan ka kyale shi in mun ce ramaya wannan yadin harful illa ce mun kyale ta mun yi tafsirin ta kenan saboda menene yadin bayan ta alif ne yanzu alif ne yanzu shi yasa ce ghairi lali in sakin din bi sakin ghairi alif in sakin din ba alif bane kamar ya kenan kowau dama in ka cire alif cikin huruful maddi yawun ne da wasu suka rage in sukuni din ba alif bane to idalin zai taba ma'ana in ba alif ba in ba alif ba in ya ce kowau ce kamar yadda muka ce yafshayuna aka cire ya din bayan an mayar da ita alif yamhauna aka cire wa din bayan an mayar da ita alif in kuma alif din ne alif ne ba to ba za ta tafi ba haka ce ramaya ramaya au ya yi tashdidu hakanan hakanan yanzu ya kasance ya ce take da shadda ya ne shadda in ya wuce ne shadda ta zo a baya a wannan lokaci shi ma ba zai tafi ba ilani ba zai shige shi ba shi sa ya ce fiha kad uli ya umme shaddadin idan ta zo a wannan lokaci wato ba za ta ba wannan harfin illan ba sai a batta saboda alif din tana daga cikin abin da yake hana ilali anan haka ne ya umme shadda idan ta zo ita ma tana daga cikin abin da yake hana yana yake hana ilali misali wannan idan ta ce alawiyu alawiyu alawiyu yawon mai shadda yawon mai shadda nan ta zo a bayan wau to wannan wau din dole ka kyale ta kai tasirin ta bara ilani ba zai shiga shi ba haka yin kace zanawiyu yawon lisba mai shadda to wau din nan na ganawu ba za ilani ba zai shige ta ba saboda wannan yawon shadda ta hana ilani kamar yadda alif sun ramaya ta hana ilani to shi ne waɗannan baituka suna daga cikin baituka da suke ba da wahala saboda abubuwa guda biyu gairin laminin ne ake nufi gairi alifin ne ake nufi lamun din ne ake nufi abin da ake nufi da lamun a nan ba lamun ta hurufu rijali ba lamun ta wazani ta wazani lamun ta wazani ma'ana harafin da harafin da ba na ƙarshe ba shi ne rairin lani harafin da ba na ƙarshe ba harafin da ba na ƙarshe ba rairin lani kuma a nan ana nufin aini in ka ce fa'ala a wajen lamun ɗin ita ce harafi na ƙarshe in ka ce harafi ba na ƙarshe ba kuma ainihin ɗin kake nufi ta tsakiya ba fa'un ba saboda fa'un nan ba kanta ake magana ba ilali duk yana dauranin tsakanin fa'un da ainihin ne a wannan babi da su فكاكينا غير اللام اللام دين أنا نسي نوزني معنا حروف الهجائبة فأنا غير اللام دين أنا نسي أنا نسي العين أنا نسي العين حين إلال غير اللام معنا كف إلال غير اللام فأنكما أنا وهي لا يكف دي فدا وسيا دن دميري na allam din harafin da yazo na karshe din idan ya'un ne ko wawun ne to wannan sukuni ba zai hana ilali ba to shi za da yi ilalu hadi sakin ghairi alif ghairi alif din to ita ce ya'un da wawun ya'un da wawun huruful illa guda uku ne saboda haka idan ka ce a ciki an da an da alif ala biyu ne zai rage biyun nan kuma ya'un ne da ya'un ya'un ce da kuma wawun sannan gairi alifin ya'un da ya'un da wawun in suka zama to lamul kalima suka zama su ne harafi na ƙarshe a wazani a ƙarshen kalma to a wannan lokaci za a musu ilali amma ya kasance sukunin su din ba ba ba alif bane ya zo sukuni a baya in alif ne to a wannan lokaci za a yi tashihin wannan ya'un din haka mun yadda za yi tasirin wannan tashihin wannan waudin misalin tashihin ya ramaya alif ta zogu misalin tashihin wau alawiyun ko ganawiyun saboda ya'un mai shadda ta zo a baya wasaha ainu fa'alin wa fa'ila za a fa'alin ka aziyadin wa ahwala yace idan ainun din wazanin fa'ala ya zo wazanin fa'ala ya zo ko wazanin fa'ila ya zo ainun din ko waune ko ya ne za a yi tashihinsa ba za a yi ilalinsa ba za a kyale kowanne daga cikinsu amma sharadi fa'ala ɗin da fa'ilan kowannen su ya zamanto za a fa'ali ai hala kauni kullum min ma za a fa'ali ya kasance wasu ɗinsa ismul fayil ɗinsa kowannen su zai zo alawuzin af'al alawuzin af'al misalin wuzin af'al ka agiyadin wa ahawal an kace agiyad wazanin su af'al ahawal wazanin su af'al saboda haka kowannen su fi'ilin fi'ilinsa ya zamanto ala wazni fa'ila misalin ra'ida hawila hawila wazanin kowanne fa'ila sannan kowanne su mazdarinsa ya zo ala wazni fa'ala misali za ka ce rayida gayadan gayadan shi ne masdari hawila hawalan shi ne masdari sannan kowannen su ismin fayil ɗinsa zuwa lawazin ya fa'ala za ka ce aziyada za ka ce a hawala to irin wannan yaɗin da ta fito a gayada a gayida gayadan aziyada ko hawila hawalan a hawala wannan waudin da yadin ba za su taku ba shi ne ma'anar saha ainihin fa'alin wa fa'ila da afalin kenan ba su taku ba za a yi idalin su ba misalin zayidan nan ba za ka ce gida ba gayada kuma ba za ka ce gada ba hawila ba za ka ce hila ba hawalan kuma ba za ka ce hala ba ahawal kuma ba za ka ce a hala ba arziyar kuma ba za ka ce a gada ba in kama yadda su haka shine ma'ana kayan ilalin su kenan wa in yadin tafa'ulun min ifta'al wal ayn wawun salimat wa lam tu'al idan wazanin tafa'ul ya bayyana shine wa in wa in yadin tafa'ulun wazanin tafa'ul idan ya bayyana min ifta'al daga ifta'ala kalima ce ta zo ala wazni ifta'ala amma ma'anar wannan ifta'ala din ma'anar tafa'ala to wal ainu wawun sannan ainun din wannan kalimar yana nufin harafin sa na biyu wannan wannan wannan kalima din wawun wauce salimat to wannan wawu din za ta kubuta ilali ba zai shige ta ba ai suhihat a gane walam tu'al bayani ne akan ma'anan tasali masjid ba za a mata ilali ba misali ka ce iji tawara ishtawara iji tawara nan wazanin ifta'ala ishtawara wazanin wazanin ifta'ala iji tawara nan ifta'ala nan ya zo bi ma'ana ta tajawara tajawara kamar yadda ishtawaran nan ya zo mana ta shawara mana abu a haɗu a yi a haɗu a yaku misalin ka ce ishtawaran nasu wannan wautin ba za ka yi ilalinsa ba mutane sun yi makwabtaka da juna hau ko kuma sun yi jawarin juna sun yi jawarin juna in ka ce ishtawaran nasu ai ta shawaran nasu ijitawaran nasu tajawaran nasu to saboda haka ba zai yi ijitawaran nan ta yi ilalinsa ya zama ishtara ba kamar yadda ishtawaran nan ka yi ilalinsa ya zama ishtara ba wauɗin salimat wa lam tu'al ai suhihat wa lam tu'al ba za a ba za a taba ta a mayar da ita aji ba wa in bi harfain zali ilalu tuhiq صحيح أول وعطف قد يحق وإن بحرفين زلي إلى نستحق أي وإن استحق هذا الإيلال بحرفين وإن استحق هذا الإيلال بحرفين إذا أكا أكا باوى harafi guda biyu cancantan wannan ilal da ake magana a kai ilali a yi nakalin harafin harful illa wau ko ya a mayar da ita fa a mayar da wannan alif din harful illa wau din ko ya din ta zamanto alif wannan ilalin da muke magana a kansa idan harufa guda biyu suka zo kowanne yana cancanta a masa wannan ilali sahiha awwalun harafi na farkon za a bashi ma'anar wannan harafi na biyu sai a shigar masa da ilali wa aksun qad yahiq wani lokaci kuma akasin wannan shi yake cancanta ma'ana yana zuwa wani lokaci amma ba shi da yawa shine a harafi na biyu a yi mishi tashishi na farkon a yi mishi ilali misali in ka ce haya in ka ce haya haya ɗin nan hasaninsa hayayi in ka ce hawa hawa ɗin nan asalinsa hawayi to in ka ce hayayi kana da ya guda biyu in ka ce hawayi kana da wau da ya to wannan ya ɗin na farkon da na biyu ko hawayi wau ɗin nan da ya ɗin da ta zo a bayanta kowanne suna buƙatan wannan ilali. saboda kowanne ya cika sharuddan da muka yi magana a kansa idan ka yi ilali na harafi na biyun wanda shi ne ya fi yawa hayayun ɗin sai ka ce mishi haya haya ma'anan ilalin harafi na biyu ka bar harafi na farko kenan in ka ce hayayun wannan ya'un ta ƙarshe ɗin kamar yadda ka ɗauki kama yadda ita alif harful illa ka juya ta ta zama alif ya zama haya kenan ka yi ilali na biyun kabar na farkon yawon na farkon kabari hawayu din nan in kama yadda yawon ta ƙarshe din ta zamanto alif ka ce hawa ka yi ilalin harafi na biyu harafi na farkon kuma kabari to saboda haka abin da ya sa ya ce ba sun kada ya hit akasin wannan wani lokaci yana faruwa in ka ce gayayun gayayun gayayun dinnan ka ce zayatun ko gayayatun ka ce zayatun in ka ce zayatun to harafi na farkon ya'un ta farko din ita ce kai wa ilali kamar yadda ita alif ta biyun kuma kabarta sai zamanto gayatun kenan wannan yana zuwa amma ya ce kaɗan ne wa aku aksun kadihi yawanci in harufa biyu suka haɗu kowanne yana buƙatar irali to za a yi wa na biyu shi ne irali saboda galibin irali ya fi zuwa a ƙarshe harafi na biyu shi ne harafi na ƙarshe misali muƙaddara hayayun din za ka yi wa harafi na farko irali cewa za ka yi ha'un ha'un hayayin din zai zama ha'un sannan kuma hawa hawayin din kuma zai zamanto ha'un haka zai zama ta yadda zai zama haka ya din farkon hayayin kamar yadda shi alif sai zama hayun da ya to ba a barin ya a ƙarshen kalima sai dai a mayar da ita hamza sai ta zama ha'un in ka ce hawayun wau ɗin farkon kai ilalinta za ka mayar da ita ta zamo alif sai zamo hayun to ya ta zo ƙarshe ba a barinta sai a mayar da ita ta zamo hamza to da ke ba a sun a shigar da ilali biyu cikin kalma ɗaya to shi ne aka ɗauki ilali harafi na biyu saboda shi ne na ƙarshe aka bar harafi na farko amma misali a wayannan kalmomi a haya da hawa ba zai yi ka yi ilalin harafi na farkon ba kowanne daga cikin sai dai ka yi ilalin harafi na biyu haya alhaya da kuma alhawa alhaya alhawa alhaya din yana zuwa da ma'anoni da yawa yana zuwa ma'anar ruwan sama ma'anar ruwan sama in kuma mai da shi mamdudi alhaya'u yakan iya zuwa ma'anar kunya alhaya alhawa kuma yana zuwa ma'anar bin san rai kawai ka yi abin da ranka yake so ko da abin ba daidai ba to shi ne ma'anar suhiha awwalun hayayun ya zama haya hawayin ya zama to hawa wa aksun kad yahil kuma kaman gayatun asalin sa gayayatu sai aka yi wa aka yi aka sai maimakon aiwa na farkon na farkon ilali na biyu ilali ai aka yi wa na farkon aka ce gayatun hakanan ayatun ma asalin ayatun ayayatun ayayatun sai aka yi wa na farkon ilali aka ce ayatun kenan وأين ما آخره قد زيد ما يقص الاسم واجب أن يسلم yace ainin ainin harafi na biyu kenan a kalima ma akhiru qarzi da ma ya kusu bisma duk wani ismin da a karshensa an yi wata ziyada an ƙara wasu harufa wanda waɗannan harufa ziyada ba a yin su sai a ismi shine wa ainu ma akhiruhu karzi da ma ya kusul isma misali in kace usmanu usmanu sunan mutum ne karshe an kara alif da nunu in kace salmanu sunan mutum ne karshe an kara alif da nunu haka in kace sakranu ko shaba'anu rayyanu irin wannan sunaye ne karshen su da alif nunu to duk a lokacin da kaga an kara wa karshen karshen isin ya alif da nuno to ba a ilabi ya kowau misali za ka ce hayamanu hayamanu saboda an kara alif da nuno ba za ka ce hamanu hamanu hamanu ba ana za ka ce dawaranu dara ya dara dawaranan misali dawaranan ba za ka ce daranan ba tafhimi din shine ka bar yaɗin ka ce hayaman kar ka mayar da yaɗin alif ka ce haman ka bar wauɗin ka ce dawaran kar ka mayar da wauɗin alif ka ce daran wannan shi me yasa ka bar ya na hayaman ka bar wau na dawaran saboda an ƙara an ƙara wasu harufa waɗanda in ba a ismi ba ba a ƙara waɗannan harufa a fi'ili shi ne ma'anan wa ainu ma'afiru قد ما يقص الاسم واجب أن يسلم أي واجب أن يصح wannan ya din ko wautin wanda kowannen su ya zo ainun kuma kowannen su karshe aka ƙara alif da nunun ziyadar da ba ta zuwa sai a ismi to wannan dole ne a yi tashihi a bar yadin a bar wautin ba tare da an canja ba wa qabla baqli miman nuna idza kana musakkanan وقبل با كافٍ با اقلب النون ميما نون كما يدعي تميم إذا ميم إذا نون تزو من سكون شين إذا كان مسكنا النون تزو ده سكون كافٍ با كما يدعي نون تنت زمن تو ميم yadda muke karanta min ba'adi in ka ce min nunun ne miskun bayansa ba to saboda haka nunun ne sukun din zaka mayar da shi mim kace mim mim ba'd mim ba'd shi yasa zaka ga a rubutu a wasali muna sa mimun karami akan nunun din haka mim mim ba'd shi yasa ba din ake kira su harful iqlab mim ba'd nunun ne sukun din za mu yadda ita ta zamanto mimun ne sukun a kalma ɗaya ne kaman batta man man batta asali man batta man nunu ne sukun da ba man batta sai ka ce man man batta kamar yadda a kurani kai karanta min ba'd ba za ka ce min ba'd ba ko a kalma biyu ne misali in ka ce in in biza in biza za ka ce in biza misali fakanan haba'an mun basta mun basa nunun mai sukun ɗin za ka mayar da ita ba shi yasa muke rubuta nimin karama a sama lisakinin sahan kulit taharika min zilini nati aina fi'ilin ka'abin lisashin saha asali unkuli taharika ka ɗauko wasali lisashin saha ka kai ka bawa sukun wanda yake kan harafi sahihi sukunin da yake kan harafi wanda yake sahihi harafin da ba harfin illa ba in ka ɗauko sukuni akan harafin da yake harfin illa ya kowau to sai ka mayar baya ka ba wa harafin da baya cikin hurufin illa wannan suna kiran shi nakal shi yasa ce min zilinin daga daga kalimar da take da harfin illa saboda malaman nahu in sun ce ne suna nufin hurufin illa ne ba kamar a tajwidi an ka ce hurufin li ana nufin ya'un mai sukun ko wau mai sukun bayan fata ba ati aini fi'ilin idan atin aini fi'ilin wannan harfin illa din ta zo ita ce ainun din fi'ili a wazani ka abin kamar in ka ce abin fi'il amri na abana yubinu abin asalin abin din abiyin ne abiyin abiyin to yawon mai kasaran nan ita ce ainun ainul fi'il yawon mai kasaran nan abiyin ka ɗau kasaran wannan yawon sai ka mayar wa ba to ba ɗin ita ce sakinin sahaɗin sakinin sahaɗin sannan ainu fi'ilin ɗin ita ce yawon ɗin abiyin ɗin ainu fi'ilin a unkuli taharika ɗin a taharikin shine kasaran wannan ba abiyin ɗin sai ka ɗauke shi a kan wannan ainun ka mayar da shi a satinin saha shi ne baɗin da abiyin ɗin sai ka ce abin abin in ka ɗauki wasalin yaɗin kasara ka kai wa ba yaɗin sai ka cire ta abiyin sai ya zamo abin hakanan akawin sai ya zamo akin akin asali akawin sai ka ɗauko wasannin wauɗin harfin illa sai ka ba kafin sai wauɗin ka cire ta sai zamanto akin asali aka wunin haka to shi ne a nan ya kawo maka abubuwa sake ne saha shi ne harafi na farko faɗin fa a wazani sannan aini aina fi'ilin shi ne harafin da wannan wasalin yake kansa ko ya'un ko wawun in ka ce akwin wau mai kasaran ita ce ayin aina fi'il din in ka ce abiyin ya mai kasaran ita ce ayin fi'il din harakan da yace ka ɗauko shi din kuma kasaran wau dinnan akwin ko kasaran ya dinna abiyin shine ka ɗauko shi in ka ɗauko shi na zaka kai shi zaka kai wa sakinin saha sakinin saha dinnan kafun din mai sukun aka aka wani aba aba yin ba mai sukun saboda kafin ba ta cikin hurufin illa ba ba ta cikin hurufin illa to saboda haka idan ka kai musu kasaran wau aka wim sai ya zamo akim ka cire wadun in ka ɗauki kasaran ya ka kai wa ba abiyin sai zamo abin ka cire yadin to shine shine ba kawo ma sharadi malam yakun fi'ila ta'ajjubin muddin ba filin na ban mamaki ba ne akwai wazani na ta'ajjubin ana cewa af'il bi zaidin in ka ce ahsin bi zaidin kana nufin ka zaidu da kyau yake ko ka ce ajimil bin nujumi ka taurari suna da kyau kana mamaki to idan wannan ya zama na wato na ta'ajjubi ne to ba za ka yi ilalinsa ba ba za ka canja shi ba misali idan ka ce abiyin bi zaidin ka zaidu da iya bayani yake to ba za ka ce abin bi zaidin kai na kalin ba ko ka ce akwai bi zaidin ka zaidu ya iya tashi ya tsaya ya zama na ta'ajiji to ba za ka ce afin bi zaidin ba za ka bar su yadda suke ba na kam abiyin bi zaidin akwai bi zaidin kamar da zai zo ya kara bayani a ƙarshen wannan littafin shi yasa ya ce malam ya kun fi da ta'ajjubin wala kab yadda hakanan muddin harafin da kake so ka ɗauko ɗin harafin da kake so ka ɗauko wasalin sa ɗin ka ba shi ɗin ya zo a wazani irin if Allah kamar ka ce ib yadda ko ihi marra iswadda idan ya zo a wannan wazanin ne to ba za a yi nakali ba ba za ka yi nakalin ba saboda nakalin zai bata kalimar ya tada kalimar daga abin da aka sani ya kai ta wata ma'awani abu daban saboda haka za ka bar yadda ka gani iswadda iswadda ibiyadda za ka bar su haka ba za ka yi nakalin a nakalin misali fatahan yaɗin nan ka kai baba ka ce ibada ibu yadda ka ce ibada in ka ce ibada to ta tashi daga kalmar da aka santa ta koma wani abu ko iswadda iswadda wodin nan ka dan wasananta ka ba wa sinu din ka ce isada isada ta ɓata kalmar daga abin da ake bukata na ma'ana shi yasa ya ce au ahwa au ko kuma ita kalimar tana bukatar ilali guda biyu ilali ji guda biyu take bukata ɗayan ka riga ya kayi to ita ma ba za ka kara taɓa ta da wani ilali daban ba saboda ba a haɗa ilali guda biyu in ka ce ahawa asalinsa ahawaya ne ahawaya to ya ɗin kai mata ilali kamar yadda ita ali ka ce ahawa to daga nan ba bukatun wani ilali daban-daban saboda haka ba zai yiwu ka ɗauki wasu wasalin wauɗin nan kamar yadda ita mai sukun ka ce ka ce ka ce a hawa a hawayin ba a hawayi kamar yadda yaɗin hamza ka ce a hawa'un to ta tashi daga ma'anan da ake bukata in ka ce a hawa a hawa wazanin af'ala ne in ka ce a hawa'un ka shigar da nakal na biyu zai baka wazanin af'a a wazin af'a zai mai da shi jam'i na hawa kai kuma ba wannan kake nufi ba to saboda haka wannan ba zai yiwu ba shine shi bilamin ullila wanda an riga ya an mata ilali da lam an riga an mata ilali da lam to saboda haka ba za a kuma shigar da wani ilali daban a dauko wasu lumordin na ba wa ha'u mai sukun ba saboda haka ya kawo ma a sharuɗa guda uku kar ya zaman fi'ilin na ta'ajibi ne kar ya zaman fi'ilin yana da wazani if Allah wanda wanda akwai ya mai fata ko wau mai fata a ciki kamar ibi yadda ko iswadda kar ya zamo haka kar ya zamo kalmar an shigar masa da ilaji da farko kamar ahawa shine ma'anan bilami ullila wanda an riga ya an mata ilali ilali da lab to ba za zo a ƙara mata idadi da wannan ainun ta taɓu ba wa mislu fi'lin fi zali ila ismu daha mudari'an wa fihi wasmu yace kamar fi'ili ne yace fi zali ilali cikin wannan ilalin da muka yi din nan ismi shi ma kamar fi'ili ne duk ismin da kaga ya cancanci a masa wannan ilali kawai ya kamar sa amma wannan ismin daha mudari'an ya zamo yayi kama da mudari wa fihi wasmu a cikin wannan ismin kuma ya kasance akwai alama cikin alamomi na alamomin alamomin shi fil mudari din alamomin fil mudari misalin wannan in ka ce tibi in ka ce tibi'un asalinsa tibi'un tibi'un tibi'un ismi ne yana da wazani na mutari tibi'un shi kenan sai ka ce tibi'un ka shigar da wannan idari haka na irin su misali makuwamun makuwamun yana da tartibi na filin mutari saboda mimun din ya zauna a gurin da harfin mutari yake zama makuwamin sai ka ce makamu makamu hakanan mukuwimun kuma sai ka ce mukamu mukamu muku mukuwimun saboda haka wannan ismin makamun asalinsa makuwamun sai ka shigar da wannan irani kamar yadda wudin makuwamun din alif ya zama makamun muku mukuwimun asalinsa muku muku muku mu mukimun mukimun asalinsa muku muku wimun muku wimun sai ka mayar da wasalin wautin kasa sai ka mai zama mukimun mukimun saboda haka irin su makamun irin su mukamun irin wannan su ikamatun da zai zo yi bayani a kansa su istiqamatun duk ismi ne wanda ya cancanci wannan ilali da ke da ke iqama da istiqama zai zo yi magana kai masdarai ne su kuma mukamun su mukimun su kuma wannan ismai ne wanda tartibin su ko da harafin da ke ciki sun yi kama da filin mutari to shi ne ya ce ma daha mudari an wafihi wasu wa mif'alun sahiha kal mif'ali wa alif al if'ali wa istif'ali azilli zal ilali yace wa mif'alun sahiha idan ismi ya zo ala ya zo da ma'anar ala a wannan lokaci za a bar shi za a yi tasirinsa misali ya zo ala wazani mif'al wazani na ala na yin wani abu kamar mikwas ragama linzami da ake kama doki ya tsaya a can mikwat mikwat to ba za ka ce mai kadu kai masa ilari ba saboda ya zo ismi ne na ala haka nan abin da ya zo ala wazin misal kaman ka ce abin nan miswa miswa ko ka ce miswa abin da ake sa asuwaki a jera ba za ka shigar da ilali ka ce miswak ba sai dai ka bar shi miswak miswak ko miswak ka bar shi abin da ake sa cewa a ciki a ajiya wazan nan guda biyu wazan ne na ala na abubuwan da ake amfani da su kowanne ana musu tashi wa alifan if'ali wa istif'ali alif din if'al a masdari da alif din istif'al shi ma a masdari إفعال مصدر أفعل استفعال مصدر استفعل أزل ذا الإهلال هو اللي هو اللي دقى كتير على التنسى مثال إذا كتير إقوام إن كتير أقام مثلا أقام أسلنسى أقوام haka yi ilali aka mai da shi a kama mazarin akwa malin shi ne ikwaman ikwaman to ikwaman din aka shigar da ilali wasalin wau din aka dauka aka bawa kaful sakinin saha sai aka mayar da wau din alif to bayan wau din ai akwai alif ikwa ikwa to wannan alif din sai aka cire shi sannan idan ka ce istiqwaman mazari ne na istaqama wanda asalin istaqama din istaqwama ne istaqwama istiqwaman to istiqwaman din waw din na fata waw din ka dauka ka ba wa sakin saha shine kafun istiqa istiqa kafun din ka dauki masalin waw din ka ba wa kafun sai ka mayar da waw din alif ya zamanto istiqa to bayan ai waw din akwai alif istiqwa wa man in ka ce wa waw din ka mayar da ita alif to alif din fa sai ka cire ta sai zama istiqama في أذلة الإجلال وتلزم إوط أي وزن تاء إوطا أصل إوط منصوب ليسي كما يدشي موقوف على السكون على لغة ربيعة هنا لكن وزن تاء إوطا كلزم تاء تاء كما يقول wannan alif din da aka cire na na if'al da alif din istif'al kamar ya gurbin su da ta misali ikwaman da kace ikaman ikaman kamar yadda wasalin waw zuwa kafin ka cire alif sai ka maye gurbin alif din da ka cire da ta kace ikamatan istiqwaman da kamar yadda wasalin waw zuwa kafin kace istiqaman ka cire alif din sai ka sa ta istiqamatan ta din sai ta maye gurbin alif din if'al alif din istif'al wanda aka ce wannan ya ce mai kawo wannan taɗin ta maye gurbin ɗin alif ɗin ya ce tilas ne lazimi ne sai ya ce wa hadufu habin nakli rubba ma'a cire wannan taɗin wacce ya ce lazimi ne dole a kawo taɗin maimakon alif ɗin da aka cire na if'al da istif'al ya ce wani lokaci yana zuwa amma bin nakli da riwaya da riwaya a gun larabawa ko riwaya ta kira sai yasa muka karanta a cikin qur'ani wa iqami salati wa ita'i zakati asalin wa iqami salati wa iqamati salati sai aka cire ta duk ta dinnan ta maye gurbin alif din da aka cire na asalin kalmar iqwa wa iqwami salati iqwami iqwami aka da wasu lungudin aka ba wa kafin sai aka ce ikami ikami to ta ɗin da za mu yi gurbin halittin shi ne aka ce wannan kira'a ce mutawatira dukkan qurra'u sun karanta haka ko ina wa ikami salati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar da sauran wurare da wannan kalima din ta zo وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قليل yace duk abin da wazanin if'al yake da shi min alhazfi na cire alif din wannan if'al din wa min naqlin na cire na dauke na dauke wasalin akai sakinin sahha din nan fa maf'ulun bihi maf'ulun bihi aidan shi ma kanin ya cancanci wannan wannan idani ma'ana in ka ce makulun ismin maf'ul ne na daga kala ya kulu maf'ulun ne ala wazin maf'ulun makulun to sai makulun makulun sai ka ɗauki damman wautin sai ka ba wa kafin ne sukunin sai ka cire wautin harfin maji sai ka ce makulun kawai mabuyu'un maba maba mabayu'un sai ka ɗauki damman wauɗin sai ka ba wa baɗin sai ka ce mabu'un isul maful daga ba'a mabu'un tukunan da ke ana so a gane cewa kalimar talle ya ce sai aka mai da damman kasara wauɗin ya sai aka ce mabi mabi'un abin da aka siya makul abin da aka faɗa kaga nakali zuwa harafi sahihi sakinin saha ya kasance a ciki an ɗauki wasalin wau na makulun wasalin ya na mabuyu'un an kai wa harafi sahihi kafin ɗin makulun da baɗin mabuyu sannan kuma cire wau ɗin makulun da cire ya ɗin mabuyu kowanne ya faru wannan shi yake nufi da abin da if'ali yake samu yake samu na nakali da na hazafi kowanne wazanin maf'ul ismul maf'ul shi ma ya cancanci wannan kowanne yana samun wannan shi ne ya kawo ma misali nahawu mabi nahawu mabi'in wa masunin in ka ce mabi'in asalin sa mabuyu'un aka yi mishi abin da muka yi bayani sai zama mabiyun mabi'un in ka ce masunun asalinsa masunun aka yi mishi abin da muka yi bayani a makuwurun sai ya zama masunun wa nadar tashihu zilwawi mai wauɗin kamar masunun a bar wauɗin ko makuwurun a bar wauɗin ya ce kaɗan ne nadara wa fi zilyashtahar amma me ya me ya mabuyu'un a bar yaɗin shahararren abu ne sananne sannan za ka yi son mabuyu'un laraba suna yin shi ya shahara amma mai wau ka ce makuwunun ko masuwunun ka bar duka waudin ka yi tafiyi ya ce kaɗan ne wa sahihi maf'ula min nahwi ada wa a'alinin wa a'alinin lam tataharra najwada yace ismul maf'ul daga daga ada yace ka yi mishi tafhihi ismul maf'ul da ya zo daga ada ka yi mishi tafhihi ka bar mishi bautinsa saboda ada ya adu duk isin duk isin duk fi'ilin da naqifi ne wawi shine karshen fi'ilin waw ne shine kaman ada ko ko gaza zaka ci ada ya adu gaza ya gudu fi'ili ne naqifi wawi kamar da mun sha karantawa a sunahul wabi in ka ce gaza ya gudu ka kawo iso da maful mabzuwun za ka bar wautin a da ya adu za ka ce ma'aduwun za ka bar wautin barin wautin shi ne al'ajiwat ma'ana lafazi wanda ya fi kyau barin wautin amma in kaga dama za ka yi ilalin wautin ka ce ma'adiyun ko magziyun in ka ce ma'adiyun magziyun ka mayar da wautin ya kayi itiganinsa kamar yadda kai ba marmuyun marmuyun kace marmiyun to al'ajwa din shine ma'aduwun magduwun kabar waudin kowannen su ismul maf'ul ne daga ada ada din kowannen su fi'il fi'il fi'ili ne na kisi wawi idan kuma baka ma ya shine wa'alin kai ilali fa in lam tataharral ajwada in baka nufin lafazi da ya fi kyau za ka iya ilalinsa wannan yana nuna ma za ka iya cewa ma'aduwun magzuwun da wau ya fi kyau in kana son marar kyau kuma sai ka ce ma'adiyun magziyun ka yi ilalinsa kamar kamar da waudun nasu zuwa ya abin da yasa ya ce ma min nahawi ada banda nahawi rama idan na kisi ne yayi yayi naƙisi ne ya'i to ba a tasiri a isin mafuhutinsa marmuyun sai ka ce marmiyun ka canja ka canja ka yi ilali ilali marmuyun ya fi marmuyun sai ka shigar da ilali wannan waudin mafuhutin sai ka mai da ita ya sai ka yi idigami dinta cikin yaɗin asali ta ramadin marmuyun ismul maf'ul daga rama sai zama marmiyun saboda a nan rama ɗin nakisi ne yayi shi yasa a nan ya ce ma min nahawi ada yana nufin nakisi wawi ne ba nakisi yayi ba haka nan misali idan ya kasance nakisi ne wawi amma ya zo ala babi fariha fariha ya farahu kamar radiya yarda radiya yarda radiya yarda din nan za ka ce mardiyun asalinsa marduyun da wau sai ka shigar da ilali wau din kamar da ita ya sai ka ce mardiyun saboda ko da sun haɗu da ada amma babin su ya bambanta ada nafisi ne wawi min babi nasara yansuru shi kuma radiya nafisi ne nafisi ne wawi asalinsa amma min babi fariha ya faru to saboda haka ne anan ya ce ma min nahawi ada min nahawi ada din nan ya cire ma nahawu rama ya cire ma nahawu rabiya duka a ciki sai sa maganganun ibnu mali alfiya dunkulallu ne kaza kaza wa jahaini jal fu'ulu min zilwawi la majam'in aw fardin ya'in haka ne yace ja'a ja'a al-fu'ulu min zilwawi alwazanin fu'ulu daga ismin da yake da wau ya zo da wajishi guda biyu lama jam'in wannan wau din ta zo lamne na jam'u yana nufin harafi ne na ƙarshe na jam'u au fardin ko harafi ne na ƙarshe na mufradi ba jam'u ba ya in wanda ya bayyana abin da yake nufi wannan idan ka ce a fa jam'insa asuwun ala wazin fa'ulu to kana da wajibi guda biyu za ka iya cewa asuwun da wau za ka iya cewa asu za ka iya cewa asiyun da ya in ka ce asuwun da wau ka yi tasiri ka yi tasiri a nan in ka lura in ka ce a faɗin a zilwawi ne wau ɗin ita ce lamun ɗin kalima in ka ce afa in kana so ka gane alif ɗin wau ne sai kamar yadda shi ta sanya asawa ne kaga lamun din asa din alif din na alif din asalin ta wani sai ka ce asuwun jami usuwun usuwun jami na asa sanduna kenan usuwun in ka gada ma za ka ce wa isiyu ka shigar da ilani wauɗin kamar yadda ita ya wannan shi yake nufi da lama jam'in din au farjin din kuma idan ka ce uluwun uluwun wazanin fu'ul ne amma masdari ne mufradi ismi ne ismi ne mufradi kaman wa atau utuwan utuwan kabira utuwan zaka iya cewa itiyan itiyan kamar yadda wautin ta zamanto ya kai idaninsa zaka iya cewa utuwan utuwan kabar wautin kai tasirin kenan yasa aka karanta a cikin jusiyan utiyan suliyan din na cikin suratu maryam alkufiyuna suka karanta jusiyan din suka karanta jusiyan jusiyan jamhur suka karanta jusiyan damman yana nuna asalin jam'in fu'udin ne hakanan suliyan da suliyan utiyan da itiyan kowanne daga cikinsu an yi mishi idari asalin su wauni asalin jusiyan jusuwan asalin utiyan utuwan asalin suliyan suluwan dukkansu masu wauni aka yi musu idari saboda haka idari da tafshishi canja waudin ya shi ne ilar barin waudin shi ne tafsiri kowannensu wajen guda biyun nan ko lama jam'in ne kaman usulun ko lama mufradin ne kaman kaman jusiyu kaman utuwun ko ko utuwan ko uluwan ko wannan su dai ko wanne yana da waje guda biyu wa sha'a nahwu niyya min fi nuwa min in ka ce nama ya namu nauman alifin din nama din nama din asalin sawo ne saboda kana cewa nauman a masdar in ka ce na'imun yana bacci asalinsa nawimun ne wannan hamza ne kasara da asali wau ne nawimun sai aka mayar da shi hamza kamar yadda mun karanta wannan ka'ida daga baya to in ka ce nuwamun jam'i ne na na'im na'im ne bacci to in za ka iya cewa nuyamun kamar yadda wau din nuwamun din ya zamo la shi ne wa sha'a na haunuyyan fi nuwan nuwan jami'i na'i masu bacci cin wauɗin shi ne asali kayi tafsiri saboda kalmar wawuya ce amma za ka yi ilali kamar yadda wauɗin ya kashe nuyyan masu bacci wa na haunuyyanin shi zuzuhu nuhu in ka ce nuwan shi ma jami'i ne na na'im alamar zai fu'ad kamar ka ce kummal jami'i na kane nuwab jami'i na na'i masu bacci amma a in kai jami'insa nuwab ala wazni fu'al kamar yadda waudin ya din shuzuzu hulu ne shas ne kaɗan ne ba kiyasi bane wanda ana nasabtawa zuwa da shuzuzi shuzuzin sanumi an nasabta shi zuwa ga malaman nahu da lugha amma nuyyar kuma canja waudin ya wannan shugurinsa ba na shi zuwa ga malaman nahu ko larabci ba dullini fa ta fi alin ubdila wa shadda fi dilhamzi na hagu takala ya ce dullini idan dullin harfin illa shi yake nufi da dullin wauko ya fa a yayin da ta zaman tofa harful illa in ta zaman to harafi na farko a kalima ifti'alin a wazanin ifti'a ifta'ala masdarinsa ifti'al ubdila za a canja wannan faɗin da ta misali in ka ce ya tara farkonsa ya in ka ce wa fada farkonsa wau ya dinnan harfin illa ce waɗannan harfin illa ce kowannensu ita ce fa'ul kalima a wazani a wazani ita ce fa يسرع على وزن فعل وصنع على وزن على وزن فعل يا إن إتشفان فعل وو إتشفان وصنع تكون إذا كزنا يسرع دا وصنع زوا وزن افتعل ذاك شيء إتسرع كياك شيء إو إو تسرع إو تسرع to ita tsara din nan wannan yadin za ka mayar da ita ta sai ka yi idigami ta cikin taɗin ifta'ala sai ka ce ita tsara hasalinsa ita tsara yadin aka mayar da ita ta aka ce ita tsara in ka ce ita tsara asali iw ta tsara wudin aka mayar da ita ta aka idigami ta cikin taɗin ifta'ala sai zamanto ita tsara shine ma'ana harful illa zullin harful illa ko ya kowau fa yayin da ta kasance fa ita ce harafi na farko ubdila fifti alin ta'an a wazanin ifta'ala za a mayar da ya din kowau din kowannen su ya zamanto ta itasara ya zamanto ittasara iutasala ya zamanto ittasara wa shadda fi zil hamzi in a mai hamza ne kuma kaɗan ne shi ya fita a kiyasi sujudu ya fita a kiyasi nahu i'takala ka ce i'takala ba za ka ce i'takala ba ba za ka daidai ka ce i'takala shi ne ifta'ala daga akil in ka ce akala mujarrabi in ka ce i'takala to ka mayar da akala din ne wazanin ifta'ala to idan ka mayar da zulhamzi mai hamza zuwa wannan wazanin to yana nufin wannan hamzan ba za ka mayar da shi ta ba sai dai ka mayar da shi ya a bisa ka'idodin da muka karanta idan ya mai sukun ta zo bayan kasara za a mayar da ita ya hamza mai sukun ta zo bayan kasara za a mayar da ita ya kamar iman iman na ce iman haka na i'takala sai a ce i'takala i'tazara sai a ce itazara shi sa hadisin aisha a taziru din da malaman hadisi suka rawaito malaman nawa suke musu gyara aisha ba ta ce a taziru ba cewa ta yi a taziru a taziru saboda ba a mayar da hamza hamza a wazanin ifta'ala ba a mayar da ita ta in ka ga an mayar da ita ta ya ce to shuzuzi ne fita ne daga kiyasi ba tafti alin rudda isra muku baki fiddana wadda wadda fir dalan baki ba tafti alin ba ba'u a wazanin ifta a rudda ta ifti'alin ta na ifti'al ana mayar da shi ba isra mutu bakin in suka zo bayan hurufin itibak hurufin itibak abinda kuka sani ne saddun da zaddun da za'un da za'un misalin saddun istafa istafa asalinsa istafa ifta'ala ne daga safa da ke ta na ifta'ala ta zo bayan saddi sai muka mayar da ita ta zama fa maimakon mu ce istafa sai muka ce istafa misalin ta'un kuma misali ittaraba idtaraba asali idtaraba ne da ke ta na ifta'ala ta zo bayan zaddu sai muka mai da ita fa sai muka ce idta idul idul taraba idul taraba misalin kuma wannan misalin saddun saddun da daddun misalin ɗawun kuma talama na mari talama in ka ce itsi talama ifta'ala ne daga talama na mari mutum itsi talama sai ka mai da taɗin tsa sai ka ce ittalama ittalama ka mai da taɗin tsa ittalama misalin zawun kuma zalama ka mai da shi wazani ifta'ala za ka ce iztalama sai ka ce istalama istalama kamar yadda ta din ta to shine a lokacin da kamar yadda ta din ta to in babu istibahi iltibasi zaka mayar da zaka iya mayar da kowannen su dan uwansa misali iz iz talama sai ka mayar da ba din za sai zama iz zalama ko ka mayar da za din ta sai zama iz talama amma idan ka mayar ma'anan ba zai fito ba to ba yadda ka mayar ba a nan mutubak yana rage huruful itibak fasun zaddun ta'un za'un idan ta na wajen ifta'ala ya zo a bayansu to wannan taɗin za a mayar da ita ta zaman tutsa asalin maganan rudda tafti'alin kamar yadda ta na ifti'al na wajen ifta'ala ba'an kamar yadda ita ba isra mutafaqin bayan huruful itibasi su fudu fiddana waddar waddakir dalan baki idan kuma bayan taɗin ifta'al ɗin dalle ya zo ko zaira ta zo ko zal ta zo to za a mayar da ta na ifta'al ɗin ta zamanto ta zamanto dal misali idana idana asalinsa dana zafi dana in aka mayar da shi wazanin ifta'ala yadda zai zamanto iditana iditana asalin dana kamar da muka sani da yana asalin idi idi tana idi idi tayana idi tayana idalin da muka karanta na baya shine ya shigo nan to shine idi idi ta a idi tana sai kama yadda ta din dal sai zamanto idi dana sai kai idigani kace iddana izda iz wazdad kuma asalinsa izitat istat zada ne sulasi haka mayar da shi ista'ala ya zamanto izitada izitada haka mayar da ta din da ya zamanto izidada izidada din fil madi ne madi ne sai aka mayar da shi fil amri ya zamanto izidat shine wazidat din waddakir kuma iddakara ko iddakir asalinsa zakara zakara aka mayar da zakara wazanin ifta'ala sai zamanto izi takara sai aka mayar da ta dal ya zamanto izi dakara izi dakara izi dakara izi dakara sai aka mayar da zal dal ya zamo iddakara shine wanda ya cikin qur'ani waddakara ba da ummati ana unabbiukum bi ta'wili haka shi yazo fa hal min muddakir a qur'ani haka yazo amma zai yi kamar yadda daldin ta zaman tozan a in ka ce izi dakara sai ka mayar da daldin zan ka ce izzakara to shine yace a wayannan misalai da ya bayar idana a ifta'ala na dana izdat ifta'ala na zada waddakir ifta'ala na zakara dalan baki bakiya wannan taɗin na ifta'ala din za ta wanzu za a batta a dal za a batta a dal ba za a batta da ta ba yake nufi fa'amri nau mubari in kawa'at ihzif wa fi ka'idatin zakattarat fa na filin amri au mudari'in ko na filin mudari'i min kawa'at a fi'ili da ya zo kaman wa'ada shine fi'il misal wawi kaman wa'ada wasala a amfil amri za ka ce id ka shirya waudin waudin ita ce fadin da yake nufi fama na harafi na farko sai ka cire a filin mudari sai ka ce ya idu sai ka cire waudin maimakon yau idu sai ka ce ya idu yana nufin wa'ada din nan ka mayar da shi filin amri za ka mayar da shi za ka cire wau ka ce id in ka mayar da shi filin mudari za ka cire wau ka ce ya idu haka nan duk fi'ili da ya zo kaman wa'ada kaman wasala za ka ce ya filu fil wasala ihizif ka cire fa wannan fadin maf'ulin bihi ne na mukaddam na ihizif asal ihizif fa amrin aw mudari'in ka cire fa ma'ana harafi na farko na filin amri ko harafi na farko na filin muzari'i min a kalima ka wa'ad kalimar da ta zo maka kamar wa'ada shi ne fil misal wawi wa fi ka'idatin za ka tsara in a mazdarinsa ne kuma wannan ittarada ya yaɗu ko yaushe haka ake yi ma'ana ya yaɗu za ka ce wasala ya filu silatan ka cire waɗin kamar ya gurgin sadata wasafa ya fiko sifatan sifatan wanda zai kauce wa wannan kaɗan ne yawanci haka ne ko ka kawo mazarin na asali wasafa ya fiko wasfan ko wasafa ya fiko sifatan wasala ya filu waslan ko wasala ya filu silatan kowanne zai yayi وحذف حمز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفين yace cire hamza na wazanin af'ala istamarra ma'ana ya ci gaba ya dawwama ana yin sa ko yaushe fi mudari'in a filin mudari'i misali in ka ce ahsana filin madi a filin mudari'i za ka ce uhsinu sai ka shirya hamza na af'ala din sai ka shirya hamza na af'ala shi ne fi muzari wa biniyatai mutasafi haka a bina'i guda biyu na wasu yana nufin ismul fa'il da ismul maf'ul misali ismul ismul fa'il na ahsana za ka ce muhsinu asalinsa muhas mufa'ilu ne asalinsa sai aka cire hamza na af'alatin sai ka ce muhsinu mu'ahsinu ismul fa'il na akrama mukrimu asalinsa mu'akrimu mu'akrimu ismul maf'ul na akrama mukramu asalinsa mu'akramu mu'akramu yana nufin a gurare guda uku ne ake cire hamza na af'ala wuri na farko fil muzari akrama yukrimu asalin sa yu'akrimu aka cire hamza wuri na biyu ismul ismul fa'il mukrimu ismul fa'il na akrama asalin sa mu'akrimu wuri na uku ismul maf'ul shine mukramu ismul maf'ul na akrama asalin sa mu'akramu زلت وزلت في زللت استؤملا وكرن شكررنا وكرن نكلا زلت ko zaltu fi zaliltu ma'ana fili muda'af ne idan ya zo maka a wazanin fa'ila a babin ya zo maka a babina fariha ya farahu to kana da wajibi guda uku in ka ce zaliltu shi ne asali zaliltu kamar farihitu ne wani farihitu to in kaga dama za ka mayar da wasannin lamun mai kasara ɗin zuwa zan sai ka cire lamun ɗin sai ka ce ziltu ziltu in kaga dama kawai za ka cire lamun mai kasaran gaba ɗaya sai ka ce zaltu in ka ce zaltu ka cire lamun mai kasaran gaba daya in ka ce ziltu sai da ka mayar da wasalinsa zuwa za'unin sai ka cire shi sai ka ce ziltu saboda haka za ka ce zaliltu ziltu zaltu ustu umila kowannen su an yi amfani da shi wa kirna sikirna haka na an yi amfani da kirna wajen ikirna za ka ce kirna daga karra ya kirru karra ya kirru in ka ce lam ya kirirna lam ya kirirna daga karra ya kirru lam ya kirirna lam ya kirirna to in ka mayar da cikin al'amri ya kirirna to za ka iya mayar da wasalin kasara zuwa kafin sai ka cire ra'un miskun ka ce kirna ya ce wa karna shi kuma karantawa da karna ɗin nukila an rawaito shi a ƙur'ani wanda nafi'u da asim sun karanta wa karna fi biyutikunna amma ya saba wa kiyasi kiyasin sa kirna ne saboda an yi nakalin an yi nakalin wannan a wasalin kasara na ikirir na zuwa kafin sai aka cire ra'un da su kudu da zaman tokirna amma karantawa karna din wato ba kiyasin wannan fi'ili ba ne haka sahaba suka ji manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta saboda haka ne kira'a wato idan kai karau da arabiya to kira'a ita ce take sama da arabiya akwai kira'o'i da da yawa zahirinsu sun sabawa abin da malaman nahu ko sarhu suka ka'ada kamar irin su a'imma waja'alnahum a'immatan a'immatan misali kufiyun da ibnu amir suna karantawa da taqiqul hamza a'immatan to abun malaman nahu ko sarhu idan hamza ta kasance tana da kasara to kawai koyaushe za a mayar da ita yani sai dai a ce ayin matan warshu ya karanta da wawu a riwaya sahihiya daga gunsu ba kamar da wasu ke inkari karanta ayin ma da ya a warshu ba ya karanta da tasiri ayin matan ayin matan wannan ya yi daidai da wajihi na tunguga mun karanta fazaka ya fazaka ya zo fazaka ya'un mutlaqan da muka karanta ya'un mai kasara to tana zama mai hamza mai kasara aka ana mayar da ta ana mayar da ita ya'un ce ko yaushe to sai a qira'a ta zo da hamzanta ba mayar da ita ya'un ba a immatan a immatan الادغام أول مثلين محركين في كلمة ندق لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبد ولا كجسة ولا كقصصد ولا كحيللة yace idan harufa guda biyu suka haɗu iri ɗaya kowanne yana da wasali fi kilmatin a kalma guda ɗaya idigin kai idigamin ɗaya zuwa cikin dangunsu kamar madada sai ka ce madda karara sai ka ce karra halala sai ka ce halla wannan a kalima guda ɗaya saboda dukkansu wasali ne da su wasalin ma kowane misalin ka ce ni'imama inna Allah ni'imama ya isukum asalinsa na'imama ya isukum na'imama shi ne aka karanta ni'imma ni'imma ya iskum aka yi idghami wannan a kira'a ko riwaya ta sufi abu ne shahararre a ma salakakum ma salakkum fi saka fa idza qadaytum manasikakum fa idza qadaytum manasikum saboda kowannen su yana da wasali amma banda ismi da ya zo maka a wayannan wazani ismi ya zo ma'ala wazini fu'al kamar sufa ba a idgami ba a cewa sufa in ya zo ala wazini fu'ul kamar zulul ba a idgami ba a cewa zullu in ya zo ala wazini fi'al kamar kilal ba a cewa killa in ya zo ala wazini fa'al kamar laba ba a cewa labba wannan auzanin nan guda hudu duk ismin da ya zo da wannan wazanin to ba a idgami wannan misilai ne din harfa guda biyu masu wasalai to ba a yi idigani wala ka jissatin haka nan idan harafi na tsakiyar yana da shadda ba zai yi a yi idigani ba kamar jissas jissas mislan ne harfa ne iri biyu iri daya amma na farkon yana da shadda ba zai a yi idigani ba wala kafu sadi kuma kamar wanda aka yi nakali asali uksus abi hamdan abi din kamar yadda shi saddu mai sukun din ya zamanto uksus abi uksus abi asalin uksus abi to irin wannan shi ma ba a masa da gane wala ka hailala haka na izinin da ya zo fi'ili ne ya zo ala wazni hailala ma'ana hailala zaidun shine qala la ilaha illallah hailala din suna ne na la ilaha illallah وشذ في عليل ونحوه فقل asalin alila baya cikin auzani guda hudun da muka bayyana saboda alila wazanin safa'ila wayancan kuma auzani fu'al ne da fu'ul da fi'al da kuma fa'al to idan asali idan ismi ya zo ala wazni fa'ila ana masa idgami alila din nan sai a ce Allah Allah tukunan shaz ya zo sabanin kiyasi suna faɗan shi alila ne ba tare da sun yi idgami sa ba ba tare da sun yi idgami sa ba ana cewa alila saqa'u idan ruwan da ke ciki ya canju ya riƙe shi ne adida wala hauhi da abin da ya yi kama da wannan daga cikin sunayen da suka zo a lawazin fa'ila a yi musu fakku fakku ma'ana a yi musu idigami ba tare da a ware su ba tare da an yi idigami ba a ce alila ba a ce allah ba to wannan ya zo fakkun ɗin fa'ili ne na shazza ai wa shazza fakkun في عليلة في عليل وفي عليل ونحوه أو كما في عليلة إن زمن فيه فيه عليلة عليلة السقاء عليلة عليلة عليلة السقاء عليلة السقاء abin da ake zuba ruwa ya rike alila to a ce alila maimakon a ce allah a ce alila a fi'ili da abin da ya kama da wannan ya ce shas ne bi nakalin da nakali da riwaya a gun larabawa wannan nakal ɗin ya zo fakubil sai aka karɓe shi duk da shas ne duk da shas ne da ke an ji waɗanda aka amince da arabiya su sun faɗa sai aka karɓe shi wa hayyafu kuf wadda bin duna hazar fi ilmazi daga hayya na rayuwa hayya zaidun ya haya ya zo ala wazini fariha ya farahu li ya halika man halaka an bayyanatin wa ya haya man hayya an bayyana an karanta man hayya da fakku an karanta man hayya da idigami kowanne ya ce ufku ka cire idigami wadda yin ka yi idigaminsa duna hazar babu wani abin tsoro ko ɗaɗar a ciki tunda kowanne ya zo a ƙur'ani da kira'a ka za ka nahu ta tajalla wastatar hakanan fili ya zo ala wazni ta tafa'ala ta tafa'ala kamar ta tajalla to in ka ga dama za ka kawo hamzatul wasli farkon wannan fi'ilin sai ka yi idigamin ta na farko zuwa na biyu ta tajalla sai zamanto istajalla istatara kuma sai kamar yadda wasalin ta na farkon zuwa sinu sai hamzatul wasalin ka yi iskaɗin sa ka cire shi sai ka yi idigamin ta ɗin zuwa ta ka ce sattara to irin wannan idan zai yi ishtibahi zai dagule da ma'ana da wani wazani daban ko wata kalma daban to irin wannan ana ana bari idgami misali ta tajalla din kamar yadda shi ala wazni in kamar yadda shi kai idgamin sa kace ittajala to zai iya kama da wazanin ifta'ala haka na misali istatara in kai nakal din wasalin ta ta zuwa sinu kace sattara kai kace sattara zai istibai zai kama da wazanin fa'ala to idan wannan kamanni dagulewa ma'anan zai zo to ba a so a yi idigami a bashi ta tajalla ta biyu za a gane cewa ala wazini ta tafa'ala ne a bar istatara ta biyu duka za a gane ala wazini ifta'ala ne in an ce ittajalla za a ɗauka wazanin ifta'ala ne in an ce sattara za a ɗauka wazani fa'ala ne wa ma bi ta ai yuktudi kad yuktasar fihi alata ka tabayyana ibar wa ma bi ta ai yuktudi abinda aka fara da ta guda biyu abinda aka fara shi da ta guda biyu fili ne farkonsa ta guda biyu kada yukta sarfihi ala ta wani lokaci ana takaitawa da ta ma'ana a cire ɗaya ta din kawai ka tabayyana ibar kamar abubuwan wa'azi sun bayyana abubuwa waɗanda zai sa ko za su sa mutane su mayar da hankalin su ji tsoron Allah sun bayyana asalinsa ta tabayyanu ibar sai aka cire ɗaya ta din haka takaita da ɗaya haka ce tabayyanu ibar shine tanazzalul mala'ikatu ko ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqqi asali ta tanazzalul mala'ikatu sai aka cire ɗaya ta din haka nan duk inda kaga tazakkaruna tazakkaruna a riwaya ta Hafs an Asim tazakkaruna marar shadda asali ta tazakkaruna ne sai ya cire ta duk jumhur da suka karanta tazakkaruna kuma ba su cire ta din ba sun yi idigamin ta ne cikin zalfi shi yasa zaldin take da shadda tazakkaruna wa fuka haythu mudghamun fihi sakan likawnihi bi mudmari raf'i taran yace kai fakku shine jiddun idghami haythu mudghamun fihi sakan harafin da ake ake yin idgamin nashi din to a ciki yazo da sukun لكونه بمضمر الرفع اقترن kasance wasa ya haɗu da dalilu raf'i sai ya samu sukun tunda ya samu sukun wa fuka ka warware idigami nahu halaltu ma halaltahu misali in kace halaltu ya haɗu da dalilu raf'i in kace halaltahu ya mai ya haɗu da dalilu raf'i harafin da ake idigamin cikin sa shine lamun din na ƙarshe ta samu sukuni to kaga an rasa sharadin idigami sharadin idigami wasu harufan guda biyu duka su kasance suna da fataha ne tunda an rasa harafin sharadin idigami ha sharadin idigami sai a ce halaltu halalta sai a yi fako amma da ba wannan dalilu zafi din sai a ce halla ko wannan sai a ce halla halala sai a ce halla saboda duka lamɗin suna da suna da sukun amma ka ce halal lam na ƙarshen a saboda duka lamɗin suna da fata sai ka ce halala halla amma ka ce halal lam ta ƙarshen tana da sukun sai ka ce sai ka ce halaltu وفي جزم وشبه الجزم تخيير كفي وجل جزم أنا هنا نحن فيل المدارئ مجزوم فيل جزوم مثالي كشي مدة كشي لم يمد في كشي لم يمدد لم يمدد فيل المدارئ مجزوم sai ka cire kai fakku ka cire itikaf in ka ga dama za ka ce lam ya mudda kai itikafi din misali ya zo manyar tajid minkum an dinihi yadda muke karantawa jumhur sun karanta manyar tadda minkum an dinihi fil mudari majzum ko kai idrani ka ce manyar tadda ko kai fau ka ce manyar tajid ka ce lam yamudda kai idgari ko ka ce lam yamdud wa shibu jazm din yana nufin filul amri ne filul amri kaza ka ce mudda zaka ce umdud za ka ce kurra za ka ce ukuru filin amri iya zaman toma to kana da takiri shi ma ko ka yi idigami ko ka yi hukunsa shi ne wa shi gujazmi takiyorin kufi wa fuka afirki ta'ajjubil tuzim wannan ya gabata ya ci afil idan ya zo ma a fili ta'ajjub ne to a wannan lokaci za ka yi fakuni ba zai yi wutar idigami ba misali za ka ce amdiddi zaidi amdi ba za ka ce amidda da zaidi ba amidda da zaidi amdiddi zaidi in ta'ajjubi na shigo fili mudaf to fakku ya zama wajibi ne kamar yadda a can muka karanta za ka ce akwin bi zaidin abiyin bi zaidin ba za ka yi ba za ka yi idadi ba za ka yi tafsiri a nan ma shi itirami nau'i ne na idadi ba za ka yi shi ba sai ka yi tasirihi ma'ana sai ka yi hakkunsa am bi zaidin ko ka ce akirir bi zaidi zaidin da makamashi wannan wal tuzimal idghamu aidan fi halum halumma kalima ce ya zo a cikin qur'ani kul halumma shuhada'u kul halumma shuhada'a shuhada'akum alladina halumma nan ma filul amri ne a gun wasu wasu kuma suna cewa ismu filul amri ne to shi ma idghami shi kuma wajibi ne ba za ka ce uhulum uwa za ka ce halumma ka ce uhululum ba sai ka ce halum halumma halumma halumma ta idghami ba wannan shi ma ya ce lazimi ne wa ma bi jam'ihi unitu kad kamal ai abinda nai niyya nai nufin na tara maka shi hakika ya cika a nan nazuman ya cika a matsayinsa na nazumin wake shi ifada baharin rajab ko ya cika nazumu ne ala jullin muhimmati ishtamal ai nazman ishtamal ala jullin muhimmati kasida ce waƙe ne wanda yana tattare da yawancin abubuwa masu muhimmanci na nahau a hasa min alkafi ya ce kulafa a can ya ce unitu ana cewa unitu daga uniya ana cewa anitu anitu duk ana faɗa shi ne abin da yake damunka ko abin da kake nufin kai abin da nake nufin zai yi shi baiti dubun nan ya ce ya cika a matsayinsa na nazumu da yake tattare da yawancin abubuwa muhimmai da ake bukatan su a nahau a hasa min alkafi ya fi kulasa sai kuma ya bar damiri na mutakallin ya yi iltifati ya ce kulasa ta fito an yi isa'inta من الكافية دك كافية كافية كافية متقصدة شيء تشي ابن مالك wanda yake ɗauke da baiti dubu uku da wani abu yana nufin ya fito da ya yi iktisari ya takaita baituka na kafiya ɗin shi ne kulasa kuma sai ta fito ta fito ko zai kasance alkulasa zai yi ya kasance fa'ili na ahasa zai yi ya kasance maf'uli ne na ahasa fa'ilinsa ibn malik din ne kansa ibn malik ya ciro ya yi istisari ya takaita kulasa daga littafinsa babba manzuma ta kafiya kamar tada ginan kamar yadda ya bukaci wadata shi ne gida kafasa ba tare da kunci da talaushi ba mana ya bukaci ɗaliban ilimi su wadatu da abin da ke cikin alfiya ba tare da sun samu talaucin ilimi kunci na ilimi ba saboda idan aka ce kowane ɗalibi sai ya karanta kafiya baiki wajen hukun nan da wani abu wani ba zai iya haddacewa ba ba shi da himma wani ba zai fahimta ba to da a bar su cikin jahilci cikin talaucin jahilci to gwara an wadata su da takaitaccen baituka da ke cikin kulasa ta alfiya kenan ma'ana alkulasa din ka takaita cikin abu da yawa shi da kulasa fa ahmadullaha musalliyan ala yace ina gode wa Allah ina mai salati ala Muhammadin a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na fara salatin da godiyan da su a khairi nabiyin wanda mafificin annabi ne ursila wanda aka aiko duk wani annabi mursali wanda aka aiko shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mafificin su wa alihi al-wurri hakanan da alayensa waɗanda suke masu haske wanda za su tashi gobe kiyama a goshinsu na haske alguru jam'i na al'azar alkirani kuma masu karamci masu kyauta albarara masu tsananin biyayya ga Allah subhanahu ta'ala wa sahabihim muntakhabinal khiyara da kuma sahabbansa al-muntakhabin waɗanda aka zaɓe su al-khiyara kuma zaɓaɓɓu zaɓaɓɓu ne waɗanda kuma aka zaɓe su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah subhanahu ta'ala da ikonsa a kusan shekara uku da muka fara karatun alfiya ta ibnu malik a irin wannan rana ranar goma sha uku ga watan ramadana Allah subhanahu ta'ala ya sa za mu sauke wannan littafi wato mai dauke da bai suka dubu da ɗaya dama an ce mata alfiya ne saboda tana dauke da baiti dubu shi ibn mali ya ƙara ɗaya a kai saboda ya samar da wutiri duk abu da za ka yi ba a so ya zama cici ana so ka ɗaura ɗaya a kai wannan ɗayan ya zama wutiri ya nuna allah subhanahu wata'ala idan muka lura za mu ga masu sawa baitukan nan ba za ka ga sun sa baiti dubu biyu da baiti dubu ɗaya ne da biyu suka fa to ɗayan asali ba baitin ibnu malik bane ya zo a cikin babi na almaf'ulu li ajlihi ko almaf'ulu lahu inda yake cewa la aqudu jubuna anil hajja'i walau tawala zumarul a'da'i wannan baitin ibn malik ya kawo shi a matsayin shahidi ne ba baiti da shi ya rubuta da kansa ba ne to in ka cire wannan baiti zai baka baiti dubu ɗaya da ɗaya cikin kenan dubu ɗaya shi ne alkawarin da ya yi na yin baiti dubu ɗaya alfiya ɗayan kuma yana nuna allah subhanahu wa ta'ala saboda duk abin da baka nuna allah a ciki ba to abin ba zai albarka ba to shi ne daga bayan alfiya ibn malik malamai da yawa sun yi alfiyoyi su yudi ya yi nasa haka akwai alfiya mata ibn alhaji ta nahu akwai alfiya ta shek abdullahi gundu duk da ma shi nashi ya wuce alfiya haka nan dai alfiya suna nan da yawa makaranta fashiya da salatu ta ce kafa uku ruwan lau kafa uku shi wannan marubuci muhammad ibn malik allah subhanahu wa ta'ala isar masa hadiyar fatiya da salatul fati kafa uku da kulhu wallahu kafa uku